بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ni da na shiga rububi ban ma san kuna nan ba wallahi na dauka an an gama ko amma tunda dai kuna na ya kamata a nasiha ko kaɗan ko ba a yi karatu ba na zaɓi muku nasiha a takaice kwarai da gaske sannan kuma nan nasiha akan wata nasiha da wani malamin ya taɓa mana tun 2001 shekara 20 kenan yau tunda yau muna nawa ne ga watan boko tara ga watan hudu shekara 2021 wannan shekarar ni wannan nasiha ni duk sanda na tana ta sabuwa abu nake ganin ta ido na na san shi malami yana na a raye amma kila ya manta ma ya taba mana wannan nasiha amma ko da yaushe ni na tuna wallahi na kan ji ta sabuwa a cikin rayuwata ba kuma nasiha ne game da kuma face abin da ya shafi tsoron Allah shine at-taqwa saboda wannan at-taqwa dai tace karshe abin da ɗadan ya samu yake rabauta duniyarsa da lahiransa Allah ta'ala ya nuna albarkan alkur'ani ma ƙarshen albarkan da ke ake samu a cikinsa shine tsoron Allah da ya ce dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shiriya ne amma ce ba wanda suke iya shiriya da sai masu takawa to da gashin da muna fuskantar ramadanan shekara 1442 wanda ake fatan ran talata mai zuwan nan a fara shi to ƙarshen makaranta certificate inda da mutu ya samu ya yi graduating successfully a ramadana shine fita da tsoron Allah amma duk mutumin da aka gama ramadana bai samu tsoron Allah ba ko gidan shi ne aka fi yanka kaji aka fi shan madara aka fi cin zaki da mai ko da aikin banza ne saboda wannan abu ana sa mutu a kabari ya mamanta ya taba samun sa a duniya ruhi ta ce mutum ya khadimal jismi kam tashqa da khidmatihi أتطلب الربح مما فيه خسرانه أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان suka ce kai wanda ka tsaya kana ta gina jiki a sai mai mai tsada a gina gida mai kyau mai da dan turai sabulu dan kasan waje komai jakozi wata tsiya ce duk kai ka gama ka dage ne yanzu sai ka ci riba cikin abin da yake shi asara ne me yake nufi shine kwana uku ne a kabari ya rididdigar da jikinka shikenan ka fashe wanda zai wuce kwana uku bai fashe a kabarin shi ba sai sa'a to yanzu wannan ne kake ta mahidima aqbil ala nafsi je ka gyara zuciyarka dan ruhi tace magana ita ce za a cire ta kai ta gaban Allah in na kirki ne Allah ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin hadisin al-bara'u bin azib in kuma ta banza ce ta ce ta shiga uku Allah ya tsare mu to wannan suka ce ka fuskanci ranka ka cika mata duk abin da ya kamata ka yi domin da jiki ne ka zama mu da ruhi ka zama mutum ba da jiki ba wasu kuma alam suka ce idan mar'u lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'ati rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya suka ce duk mutumin da bai sai siffata kansa da tsoron Allah ba to wannan mutumin tsirara yake tafiya ko da yafi kowa sa kaya masu tsada na alfarma a duniya a wurin Allah tsirara yake dan bai da wani gata da kima da daraja a gaban Allah suka ce mafi alkhairin tufafin da mutum da ya sa ko shine ma Allah biyayya kuma ba alkhairi a cikin duk mutumin da bai ma Allah da'a haka suka ce kuma gaskiya ne so da haka wannan takwa din tana da muhimmanci kwarai da gaske da ita ake samun kwanciyar hankalin duniya sau da duk duniya wanda kuka gani a duniya yana da matsala yana da damuwa a ran shi ba wani mutum guda ɗaya abin ƙasa da bai da damuwa ko kukunan ku dukanku komai ba lafiya eh ba komai ne lafiya ba ko wurin da an taba kekin san ba lafiya sai dai wani wurin daidai wani wurin amma ina har yara ƙanana yanzu ba wanda bai da tabo a zuciyarsa akwai taban da an taba sai kin ji miki ne wurin akwai damuwa a nan wurin so duk dan adam haka yake duk wanda kuka gani to amma idan ya zamto Allah ya azuta ka da takwa to wannan abu yana maka sauki yana maka sauki saboda ka san lahira ma dan kai aka tanaje ta to zaka samu sa'ida a rai akwai hanyoyin da malamai suka ce ake bi a samu takwa su nake so in muku bayani akan su a takaice sun bayanin hanyoyin da in mutum ya bi yake samun wannan attakwa din sun ce hanyoyi ne guda uku wanda suke taimaka ma mutum ya samu attakwa guda ɗaya dai yana da rasa a hanya ta farko hanya ta farko suka ce yawan tuna mutuwa yawan tuna makoma idan mutum yana yawan yana yawan tuna lahira to wannan yana sa zuciya ta saduda ta yi la'asar ta sallama wa tsokokin Allah duk lokacin da kika je makabarta kika ga tarin ƙasa na ta tafiya mun je makabartar unguwar sarki rufe yarinyar ya muhammadu shugaban madaris da ta rasu yana zuwa da malaman da muka je kawai an gama cike phase 1 phase 2 an bankado an hayo 3 na ce musu wa maki kakai bangwancin wani mu ya kwanta a wurin nan ke to an taho ga sunan sar'a ka annahu ma'ajaz nakhlin khawiya kaman ku tikitace ga sunan kwakwance wallahi duk mutane ne kuma cikin su akwai wanda ya fi ni wanda ya fi ku eh akwai wanda bai kai ba akwai wanda bai kai ki ba akwai babba akwai karami kiga tudun kasa mai yawa kiga dan kadan duka da yaro ne da babba dukansu Allah ce a kwanta lokaci yayi ba kuma wanda ya ce ba zai kwanta ba eh to kina kallon wannan sai ki ga ashe da an fike a gwalagwalai ba wani matsala bane Abdullahi bin Masud ya ce duk wanda ya fika a duniya je ka fishi a lahira duk wanda kaga ya fika a duniya kokarta kaga lahira ka tafi shi shikenan ka gama da shi amma ka yadda fika a lahira to wallahi an gama da kai an gama da kai 100% an gama da kai to so da haka suka ce wannan na ciki ali bin abi talib Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kara masa yarda in ya ga mutane sun shagalci da duniya sun shagalci sosai sai ya zo ya ce zai yi tafiya wa zai raka shi sai mutane kowa ya bi shi sai kowa ya bi shi to idan aka bi shi nan kowa na so a ce yana cikin convoy din amirul mu'minin an tsammanin wani gari za a tafi kawai sai wuce makabarta da mutane wasu sun rufa kasuwansu suna da hada sun biyo shi in an je makabarta sai ya tsai da mutane ya zaunar da su in suka zauna sai ya juya ya kalli kaburburan matattu ya daga murya sai ya ce innal amwala qad qusimat dukiyar da kuka bari an rabe ta tas tana hannun wasu wa innal azwaja qad zuwijat waɗannan matan duk sun aure wasu sun manta da ku ya ce wannan shi ne labarin abinda kuka baro a duniya ko za ku taimake mu ko ku ba mu labarin halin da kuke ciki a gidan lahira sai ya shiru ba su yi magana ba to sai ya juyo ya kalli wanda suke raye sai ya ce da su fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta bisa cancanta face shi launa faƙu da za su samu dama su yi magana laƙalu inna khairar zadi takwa za sun ce ku dai ku zo da tsoron Allah kawai abin ya wuce gaban kwasa ku dai ku tabbata kun zo kuna masu jin tsoron Allah to kun ji hanya ta farko ta ce na mutuwa a hanya na biyu shine suka ce alƙur'ani alƙur'ani ƙarƙashin alƙur'ani shine ke da rassa na farko suka ce haddan shi in dai kin sa haddan qur'ani a gaban ki ko baki haddace ba Allah zai azurta ki da takawa eh in ko kin hadince kin haddace wannan kuma kin yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ulaiikal ladina ma alladina ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaiika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wannan daraja ce haddan ƙur'ani karki zauna baki haddan ƙur'ani ce ai girma a'a ai duk da kin girma baki daina iya haddace maganganun kawai na duniya ba ba ce baki labarin wani a tamfa kwadebuwa da ta fito mai tsada kika manta farashin a kwakwalwanki zai samu sararin haddace duniyanci ne ya kasa haddace ƙur'ani bisa lizalimi na badala ai wannan sauyi ne daga irin ma sauyi na zalunci ai in dai har za a faɗa ki ji to kawai za ki iya eh wannan shine kawai ki sama kanki ke bara ki mutu ba sai kin haddace alqur'ani naga wani da yazo university shi ya zo ma dan duniyan shi ne lokacin muna biyu ke sai wani malamin mu professor Salisu Shehu yayi ma yayi wata lecture MSS yayi mata take time utilization to yaron shi ba bayan nan aka yi lecture amma ya zo 100 level ya je MSS shop sai ji an sa kaset din lokacin ba wayoyin hannun nan kawai sai sai kaset din da aka yi hutu sai je gida yana ji kawai sai fara kuka shi fa niga ne sosai gayu ne kafin a dawo next semester sai fara haddan qur'ani kafin yana 300 level sanda zai graduating ya gama degree sai ya je office malam Salisu Shehu ya mishi sallama ya ce malam baka san ni ba ya ce eh gaskiya ka san kuna da yawa ɗalibai department ɗin mu kake ce a ni sciences nake to shi kuma education yake prof lokaci yana doctor da ya zo sai ya ce da shi malam na zo ne maka godiya ya ce ta baka san ni ba godiya mai lafiya min ya ce na zo digiri na ji kasar ɗinka ina gaya maka ne yanzu zan graduating da digiri ne guda biyu na haddace ƙur'ani kuma ina so ka ja min duk inda kake so a ƙur'ani kuma sanadiyyanka na haddace wannan ƙwar'ani kasar ɗinka na ji nema kaina tsari nema lahira ta tattali kuma alhamdulillah gashi Allah ya ban ƙwar'ani na haddace shi kuma gashi nan cgp ɗina bai sauka ba ya ce ina duka biyun kuma Allah na banta to haddan ƙwar'ani yana ciki na biyu yawan karanta shi yawan karanta shi yana haifar da takwa a malamai sun tabbatar da cewa duk mai yawan karatun Qur'ani yana san Allah daga sai kuma Allah yana san shi saboda Allah bai bada yawan karatun Qur'ani ga mumini sai dai munafiki bai bada yawan karatun Qur'ani sai ga mumini bai kuma bayarwa ga munafiki dan ya siffanta munafikai yace alaikum assalam ya siffanta munafikai yace wala yadhkuruna Allah illa qalila munafikai ba su iya ambatan Allah face kadan kenan muminai kuma su ne masu yi da yawa ya allazina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila to yawan ambatan Allah imam malik yake cewa duk wanda kaga yana yawan magana akan wani abu san abin yake sannan kuma in mutum na san abu yana son ya ji ana magana abin da yake so haka ne ko ba ka bane haka ne kisa suka ce ko mace ce ba ta son wani to kar a yawaita maganan shugabanta don inda kowa zai ta magana shi to sanda za ta zo tana son shi ba za a sani ba so haka al'amari yake a wurin Allah duk wanda kuma yana yawan ambatan Allah masoyin Allah ne lallai duk wanda ya ta ambatan shi alama ce ta Allah yana son mutum kuma yana gadar ma mutum da da tsoron Allah da attaqwa a sai hanya ta nawa ta uku ko tadabburin ma'anoninsa tadabburi an ce tadabburi kokarin tunanin fahimta abin da Qur'ani yake koyarwa wannan kuma kun ga shine amfanin tafsiri da zuwa makaranta sai hanya ta hudu suka ce koyar da shi duk wanda ke koyar da alqur'ani Allah na sa albarka a rayuwar shi Allah na sa albarka a rayuwar shi kuma Allah yana sa masa takwa to shi yasa kuskure ne ganganci ne a ce baki koyar da Qur'ani ko ga ƴaƴanki ko ga 'ya'yan makwabtanki ko ma ga waye ne kakki yarda baki cikin list din masu koyar da littafin Allah ba karamin asara ba to dole ne ya zamto in dai mutum na son ta kawo to bi wannan hanya mun samu abu na karkashin alkur'ani kenan wallahi na manta wanne ne na uku lallai na manta wanne ne na uku amma dai za ku biyo ni bashin sa akwai littafin da nake tunanin za mu yi a a goron sallah za mu yi daura insha Allah bayan sallah bi idnillah na san kun ga sanarwa na batun tafsiri insha Allah za mu yi tafsirin mu a makarantar nan a wannan ramadana din na tattaro na fara dawa gida da gaske so kafin Allah ya kawo lokacin da za mu gina masallacinmu mu koma masallacinmu gaba ɗaya insha Allah ni na tsara ma kaina ba zan rike ma wani masallaci ba gaskiya in dai za a ba da masallaci sai dai a sa lauya ya rubutu ya miƙa mana masallacin a tabbatar mu ne ke da wuƙa da nama amma mu tsare-tsaren mu ba za mu je mu gina inda wasu 'yan duniya kawai zo su lalata aikin mu bayan mun ci bakar wahala ba ba mai so hankali insha Allah za mu kai wannan matakin lokaci ne kuma zai yi bi idnillah sannan na biyu kurmin mashi zan musu karatu asabar da lahadi insha Allah nan sa musu littafi sifatu zaudatis salihah na Sheikh Albadar shi za mu yi a kurmin mashi rana asabar da lahadi zan rinka zuwa can al-litini zuwa alhamis muna nan makarantar karfe 10 zuwa 11 insha Allah ran juma'a kuma hutu ne shi ba karatu in Allah ya kai mu bayan sallah kuma akwai littafin sifatul mu'minati sadiqa na Sheikha Nawwal mace ce ta rubuta shi insha Allah shi za mu dauran shi amma sai bayan sallah bi iznillah wannan yana ga shirya a takaice ina ganin waɗannan su ne 'yan abin da zan iya furta muku Allah ya da subhanaka allahumma wa bihamdika shalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na kuna daga hannu akwai tambaya ne eh